sannan waƙar balangani alkibaru waƙar alhali haƙiƙa alkibaru girma balangani ya cin mini ai balantu ni hayatar sinni na cimma matuƙan shekaru mi'atun wa ishiruna sanatar shekaru na ishirin da shekaru na ɗari da ishirin a lokacin fa Allah ya masa albishir zai samu ɗa yana da shekara 120 amma Allah ya yi masa albishir zai samu ɗa to shi ne abin yake ba shi mamaki yaya za a yi ɗa ya kasance masa gashi ya cimma girma matuƙa shekarunsa ma 120 sai ce sannan kuma wamra'ati aƙirun sannan matata bakararriya ce ba ta taɓa haifuwa ba ita ma balangar samaniya ta wata tsinar sanatar shekarunta wajen 98 mace mai shekara 98 ta haifu ƙala sai ubangiji ya ce musu al'amru ka zalika al'amarin kamar haka yake min kalgin lahin gulaman wato Allah zai halitta yaro min kuma daga gare ku shi ne ce ka zalikan lawo haka Allah yake yaf'alu ma ya sha'u yana aikata abinda ya ga dama la yujizuhu an hushayun babu wani abinda zai gagari Allah ba wai tsufan nan zai hana aifuwa ba ne a'a ganin dama ne ai sai a ce tsohuwa ba ta haifuwa amma in Allah ya ga dama ko mace mai shekara 200 za ta iya haifuwa shi kuma namiji dama baya tsufa mace ne ma take tsufa ba amma namiji ko shekaransa nawa zai iya haifuwa to wannan haka yake wali ishari hadhihi alqudrati alazima to saboda bayyana wannan iko Allah mai girma alhamahu su'al sai ubangiji ya yi masa ilhaman tambaya shi annabi zakariya liyujaba biya saboda ya ba da amsa da ita don a bashi amsa da ita wannan tambayan da ya yi walamma taƙannansu a lokacin da zuciyarsa ta yi bege ila sur'atin mubashiru bihi zuwa ga gaugawan neman abun da aka masa albishir da shi ƙala rabbi ji alli ayatun
ƙala rabbi ƙala rabbi ji alli aya ƙala aya duka allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار
قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار to anan kala rabbi sai annabi zakariya ya ce to ubangiji na ka mini albishir zan samu da amma fa shekara na 120 matata kuma shekaran 98 to amma ubangiji ij'alli ayatan ka sanya mini alama mani ina so in in ga alaman zan samu ɗaɗin nan ta yaya ka sanya mini ayatan alama ai alamatan ala hamli imrati alama akan wato cikin matata me yasa ya faɗi haka yace li asdadu biha shukran saboda in ƙara godiya da ita alama a da ita ne akan abun da ka bani wa sururan da farin ciki bihi da shi shi yasa ya tambaya shi ne cewa alaman alhamli ibrati a gani da kuma alama akan cikin matata fa innal hamla fi mabda'ihi saboda shi ciki idan mace ta dauki ya ta dauki ciki farkonsa hafiyun abu ne wanda yake a boye fadalaba alamatan ala zuhuri alamatiha to sai ya nemi alama akan bayyanan wannan ciki sai ubangiji ya ce masa ƙala ayatuka sai Allah ya ce masa ai alamarka alaihi akan yadda za ka gane lallai wannan matan naka tana ɗauke da cikin yaron nan da muka yi maka albishir da shi shine annabi ya haya Allah tukalliman nasa lallai ba za ka iya yi wa mutane magana ba ai tamtani umin kalamihim za ka hannu daga maganarsu bikilafi zikirin lahi da sabanin ambaton Allah ko ya zo zai yi wa mutane magana ba zai iya ba salasata ayyami har gwargwadon kwana uku ai belayaliha wuni uku da kuma dare uku don haka kwana uku za ka yi ba za ka iya yi wa mutane magana ba illa ramzan face ishara duk abin da mutum ya masa shi kenan baya iya bude baki ya yi magana sai ya zama kurma to shine alaman daukan cikin matarsa ne idan ka tambaye shi wani abu sai dai ya nuna maka abu haka amma ba zai iya bude baki ya yi magana ba to wannan shine alaman wato wannan daukan ciki nata shine yace waskun rabbaka amma ka ambaci ubangijinka kuma kai zakariya idan haka ya faru sai kai ta ambaton ubangijinka kasiran dewa sannan wasabbi sannan ka yi sallah kuma shi ne ce sallibil ashi ka rinka yin sallah da maraicewar ibkari da kuma safiya a wakiran nahari ƙarshen yini wa awa'ilahu da kuma farkonsa to wannan kenan wa kassa hazainil waktaini sai ya keɓance waɗannan lokatai guda biyu lifarbiyyati salati alaihi saboda farlanta wato sallah a kansa fihima a cikinsu safiya da maraice su suke sallah ba irin namu lokatai biyar ba wannan kenan to shi ne ce waskun rabbaka kasiran wasabbi bil ashi wal ikar wa iskalatin mala'ikatu وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين waskurka tuna ya rasulallah iskalatil mala'ikatu a lokacin da jibrilu ai al mala'ikatu anan ai jibrilu mala'ika jibrilu ne a lokacin da yace ya maryamu ya ke maryamu inna allaha astafaki lallai allah ya zabe ki mana aktaraki ke maryamu allah ya zabe ki wa akharaki kuma ya tsarkake ki min masisi rijal daga wato shafar maza ita namiji bai taba kusantanta ba ita na na maryamu eh namiji bai taba zuwa kusa da ita ba to anan idan muka duba alhikmatu bi anna allaha lam yazkur fil qur'ani imratan bi ismiha illa hiya hikiman da ke cikin abin da ya sa Allah bai ambaci wata mace a Kur'ani ba da sunanta fata ita Maryam duk Kur'ani ba sunan wata mace a matan duniya kaf sai Maryam in ka ji dai sunan mace a Kur'ani to Maryam ne sai dai Allah zai ambaci mata zai ambace su da lamarin su kawai amma ba za a ce wance ba amma Maryam an kawo sunanta ya kai su ashirin da biyu a cikin alkuwa to me yasa sai ita kaɗai dukkan matan duniya Allah bai ambace su ba sai ita to anan al-isharatu bi darfil fafi kenan hannunka mai sanda ne ake ila raddi ma qala kuffar wato raddi ne Allah yake wa kafirai da irin abin da suke faɗa game da ita Maryamu min annaha zawjatahu kuma ta ai matar Allah to kaga yana musu raddi ne shi Allah fa innal azima alal himmati ya'rifu min zikri ismu zawjati bainan nas kaga kaga babban mutum a bisa himmansa to zai yi kyashin ambaton sunan matansa tsakanin mutane babban mutum ba da wuya kaji yana kiran sunan matansa faka annan laha ya kamar allah yana cewa ne lauka na zaujata ne ai da maryamu mata ta ce lamma saratu da ismiya wallahi ba zan bayyana wa duniya sunan ka ba ba zan yadda ma wani yadda sunan ka ba saboda kishin mata ka shi yasa Allah ya ambace ta so wajen ashirin da a cikin alkur'ani don ya nuna wa duniya fa da matansa ce da ba wanda zai ji sunan ka ma balle ya samu shi yasa duk ƙur'ani ba suna mace sai maryam to wannan shine shi yace ubangiji ya tsarkake ta min mas min masisi rijali ba wani namijin da ya taba shafanta wa min alhaibi wan nifas wa kullu qasri qazari kuma Allah ya tsarkake ta daga haila da jinin biki da kuma irin dukkan kazanta na mata ba ta yi ita a gani saboda haka baiwar Allah ce saliha ce waliya ce ko shine yace wasdafaki kuma ya sake zabanki ala nisa'il alamin akan matan talikai ahlu zamaniki wato matan talikan zamanin su to wannan kenan to anan idan aka ce alamina indai kowa da kowa ne dukkan halittu ne Allah ya zaɓe ta dinnan a keɓance bi ma a da Khadijatu wa Fadimatu wa Aisha kenan amma ta hanyar da ya fi rinjaye fa'abbalun nisa'i kamsatu matan da suka fi daraja a cikin mata gaba ɗaya mata biyar ne ta farko ita ce maryamu din wannan da muke isanta na biyu sai khadijatu bintu kuwailit wato khadijatu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma zaɓaɓɓiya ce ta fi matan duniya tana ɗaya daga cikin manyan matan duniya a wurin Allah na uku ita ce faɗi matu zahara'u diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Aisha tu sai kuma Aisha radiyallahu anha ka gani matar annabi kuma duk cikin matansa ma mata tara ya bari a duniya amma ita ya fi so ita Aisha kuma ita ce karama a cikinsu amma ya fi son ta don ita kamun ya aure ta ma jibrilu sai da ya zo da hotonta ya nuna wa manzon Allah ai yar wane ne suka je gidan sayidina abubakar sai ya turo ta ta zo ta ba manzon Allah wani abu kenan da dube ta hakan nan ya sai rike ta ya dube ta ya dube ta ya dube ta sai ya sake ta da ta koma sai ta ji ta fada ce babu fa wannan baƙon namu fa ya riƙe ni ya ta kallo na sai ce mata ai shi ne mijinki a gani? don haka hotonta ma jibrilu ya zo da shi ya nuna manzon Allah a gani kuma saboda yadda Allah ya yarda da ita tana zaune da manzon Allah jibrilu zai sauka suna cikin mayafi ɗaya ma da manzon Allah jibrilu zai iya zuwa a gani saboda tana da daraja a wajen Allah lokacin da aka yi mata abun nan kage ka gani aka mata ƙarya ayoyi nawa suka sauka kanta ka gani innal ladzina hadisul ifki ka gani hadisai da yawa abun nan ayoyi da yawa suka yi magana a kanta to saboda haka tana daga cikin manyan matan duniya a wurin Allah sannan sai ta biyar ita ce asiyatu bintu muzahim wato asiya yar muzahim zaujatu fir'auna matan fir'auna ai ta musulunta fir'auna yayi ta azabtar da ita yayi ta wahalar da ita a gani kenan har ma zuwa zai ya bankare ta a rana ya saka turaku ya bankare ta a rana yana mata azaba ita kuma tana ta roƙon Allah ya gina mata gida a cikin gidan aljanna rabbi imnili innaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimin ha gani to ita ma tana daga cikin manyan matan duniya da fir'auna ya gane ta yadda da annabi Musa ta yi imani da shi ya dinga gana mata azaba kenan kamun ma a ce ta sha azaba matuni Allah ya zari ranta ta koma aljanna gani to wannan ita asiya da kuma maryamu matan manzon Allah ne a aljanna eh matan manzon Allah ne a aljanna sai an koma lahira za a yi bikin a aljanna ba za a yi bikinsu matan manzon Allah ne to shine yace wasdafaki ala nisa'il alamina Allah ya zaɓe ki akan matan talikai ahadu zamanuki kenan wato mutanen zamaninki saboda haka manyan mata a wurin Allah e, su biyar ne Maryam Khadija Fadima Aisha sai Asiya mm -hmm. to amma Asiya da kuma Maryamu matan manzon Allah ne a gidan aljanna na can za a yi bikin to shi ne ce ya maryamu
ya maryamu kunti li rabbiki wasjudi warkani ma'arraki
ubangiji ya ce ya maryamu akunuti li rabbiki wasjudi warkai ma'arraki'in ya maryamu ya ke maryamu akunuti li rabbiki ki biyayya fa ga ubangijinki a ɗi'ihi ki masa biyayya shi ubangijinki takrarul kidabu bi ismiha kaga maimaita magana da sunanta to shine yake nuna mana cewa Allah yana nufi kenan da matansa ne da ba zai ma faɗi sunanta ba da ba zai dinga maimaita sunan babban mutum baya ba za ka ji sunan matansa a bakinsa ba a gani inda ya kai babban mutum to wannan kenan shine yace ya maryamu yake maryamu aqnuti li rabbiki ki biyayya ga ubangijinki a di'i ki masa biyayya kenan sannan wasjudi ki sujjada warka'i ki ruku'u ma'ar raki'ina tare da masu yin ruku'u to amma anan sai aka fara ambaton sujjada saboda darajar sujjada saboda shine gayatul khubu'i shine matukan kaskantar da kai ga Allah shi yasa idan ka yi wa wani sujjada to shikenan ka kafirce ba wanda ake yi wa sujjada sai Allah akrabu ma yakunu al-abdu inda rabbi wa huwa sajidu a lokacin da mutum ya fi kusa kusa kusa da ubangijinsa shine a lokacin da yake sujjada to kana nan kusa-kusa matukan kusanci ga ubangijinka shine lokacin da kake sujjada to shine yace wasjudi ki sujjada warka'i ki ruku'i ma'ar raki'i tare da masu yin ruku'i don haka wasu sai suka ce to a addininsu da sujjada ake farawa in za a yi sallah a zo a yi ruku'u ko kuwa za ka ce a wauɗin nan baya waje ta tartibi sai summa don haka an ambaci wannan sujjada ne saboda shine ya fi daraja a cikin sallah ma sai aka fara ambatonsa amma sai an yi ruku'u ake yin sujjada to wannan kenan ma'ana sallima al-musallina wato ki yi sallah tare da masu sallah ehem to wannan kenan cewa da yayi ma'ar raki'inan nan salli abunan awarka ima'ar raki'ina ki ruku tare da masu ruku'un nan lam yaqul ma'ar raki'ati ah sai kawo da merin maza bai kawo da merin mata ba shi yasa yace warka'i ma'ar raki'in bai ce warka'i ma'ar raki'ati ba ehem إما لدخول جمع المؤنث في المذكر بالتغليب أو المعنى سليك صلاة الرجال ko kuma kawai Allah yana ce mata ki salla irin sallan maza eh sallan maza ai daban ne eh sallan mata kuma daban ko sallan su daya ki salla irin sallan maza eh don ko a tsayawan musalla ma akwai bambanci mace in tana sallah ana so ta hada jikinta namiji kuma ya ware a gani amma kana ce ka ware ba ka zo ka yi tsayawan mara kani a cikin safu safun da mutane tara suke tsayawa ya zama sai mutane biyar ko mutane uku kaga ba a yi daidai ba nan kuma to ji an ce haka to manansa ta yi sallah tare da masu ruku'a din nan ta yi sallah irin sallan maza min haisul kashiyati wa uluwin himmati saboda maza in suna sallah akwai tsoron Allah a ciki dama yi an ce mu ji tsoron Allah a cikin sallah a gani sannan kuma ana ɗaukan sallah da himma amma mace in za ta tuka tuwo sai ta gama don tana ji ana kiran sallah ba za ta yi sallah ba ba za ta bar wannan tuka tuwo ta yi sallah ba sai ta gama sungullan gida ka gani to akwai bambanci a nan to aka sallan mazan kenan akwai tsoron Allah a ciki wannan kenan to shi yasa yace salli la ka salatin nisa'i wato ba kaman sallan mata ba min haisu tafridi wa adamul kashiyati ga sakaci a cikin sallah sannan kuma ga rashin tsoron Allah a kasarin sallan mata eh babu tsoron Allah a ciki a gani ana yi ne kawai na gani to shi yasa bai ce salli warka'i ma'ar raki'ati ba sai ce a'a warka'i ma'ar raki'ina saboda a kasari sallan mata a tana sallama tana tuna miyanta yana konewa a yaro yana kuka a tana sauri kar magariba yayi to yaushe ta zauna ta ta tuna Allah ma a sallah ba sai dai Allahu akbar Allah assalamu alaikum ba sa'a kawai sha'a ne a gani to shi ta bar tuka tuwo a gani don haka sallan maza daban sallan mata daban ta wannan hanya kenan to shi yasa Allah sai sa mata lamerin maza ta yi sallafa ta yi biyayya ga Allah kuma ta yi sallafa irin sallan maza to anan kaga ana yi wa mata hannunka mai sanda ne kalubalen su haka matan ma su yi sallan maza kamar yadda Allah ya ce wa Maryamu ta yi sallah irin na maza ka gani don haka sallansu ba tsoron Allah a cikinsa don haka mata in za su yi sallah ba su shirya lallai za su haɗu da Allah ne za su gana da Allah ne don haka in mace za ta yi sallah ta kimtsa sosai ta tuna ubangijinta nan a cikin sallah shi ya halicce ta tunda an ce wa maryamu ma Allah da kansa ya ce mata ta yi sallan maza to me zai hana sauran mata yin koyi da ita to wannan kenan to shi yasa yace mata warka iman raqiin sallima al musallina ki sallah tare da masu sallah to wannan kenan bismillah
zalika min al-ba'il ghaibi nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim وما كنت لديهم إذ يختصمون
yace zalika minan ba'il ghaibi nuhihi ilai wama kunta ladaihim is yulquna aqlamahum ayyuhum yaqfulu maryam wama kunta ladaihim is yaktasimun yace zalika almaskur wannan abinda aka ambata min amri zakariya na al'amarin zakariya wa maryamu da maryam minan ba'il gaibi yana daga cikin labarun gaibu ai wannan labarun gaibu ne in ba Allah ne ya gaya wa mutane ba ba za su taba sani ba tunda ba a zamanin su aka yi ba akhbaru ma gaba anka ya rasulullahi labaru ne wanda suka faku daga gare ka saboda lokacin baka nan nuhihi ilaika wanda muke muke wato muka yi wahayinsa zuwa gare ka ya Muhammad ya Rasulullah wama kunta ladaihim baka kasance gare su ba iz yulquna aqlamahum a lokacin da suke jefa alƙaluman su fil a cikin ruwa wannan ruwan kogin Jordan da suka jefa alƙaluman su suna gogormayan wa zai rike Maryam hakan sai ce yaktari'una suna yin ƙuri'a liyashara lahum saboda ya bayyana gare su ayyuhum yaqfulu maryama waye ne yurabbi maryam kenan waye zai renun maryama baka kasance gare su ba a lokacin wama kunta ladaihim kuma baka kasance gare su ba is yaktasimun a lokacin da suke husuma fi kafadati ya game da renunta a gani ai zakariya yace shi akwai appendant tama a gidansa akwai innar ta kenan a gidansa to haka shine ya dace da ya dauke ta suka ce ba za su bari ba yar shugabansu ne sai dai a yi ƙuri'a wanda Allah ya bawa ya dauke ta kuma sai aka yi dace shikenan sai ƙuri'a ta fada a kansa shine ya ci zaɓe shikenan ya ɗauki nauyin kula da maryamu to shine ya ce fata arifu zalika balle ka san wannan wannan kenan makunta habiran mana baka kasance hadarce ba hatta tarifa zalika balle ma wato ka san wannan wato bira bai ka bada labari da shi wai nama arafta min jihatil wa'i wannan labarin ka san shi ne ta jihar wahayi la min jihati gairi ba wai daga wani jiha ba ta gefe dai ta lamarin wahayi ka san wannan labari li anna baladahu laysat baladu ilmin saboda garin su manzon Allah a lokacin kamun bayyanarsa ba garin masu ilimi bane gari ne ma na mutanen jahiliya walam yajlis baina yadayi muallamin kuma manzon Allah bai zauna a gaban wani malami ba walam yaqra kitaban bai karanta littafi ba sannan kuma walam yakun huwa wala ahadun min ajdadi khabiran kuma manzon Allah bai kasance ba shi din dai manzon Allah baya wurin wala ahadun min ashdadihi haka ma wani ɗaya daga cikin kakanin kakanin sama ba wanda ya kasance a wannan lokaci halarce waqta husuli tilkal waqa'i lokacin da waɗannan lamurra suka auku na shanin maryama da zakariya to a sai fata ayyana an yakuna zalika bi wahid min Allah a sai kenan abu ne a bayyane a fili a ayyane lallai wannan labarun ya kasance ne ta hanyar wahayi daga Allah shi yasa wani malami yake cewa kafaka bil ilmi fil ummi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wat tadibi fil yutmi ka gani to saboda haka ba yadda za a yi ya san wannan labari in ba ta hanyar wahayi ba kuma garinsu ba malamai ka gani kuma kakaninsa ma ba su san to in ana maganan kakaninsa shi kuma fa ka gani to saboda haka in ba ta hanyar wahayi ba ba yadda za a yi manzon Allah ya san wannan tarihi abun da ya faru kuma su wa'anda aka riga saukarwa littattafai wannan tarihin har ya fi na littattafansu ma bayani a gani labarin da ƙur'ani yake bayarwa akan abubuwan da ya faru da can ɗin to ƙur'ani ya fi ba da cikakken tarihi akan nasu wannan ke to shi ne ce wa makunta ladahim is yaktasimun wannan kenan isqalatil mala'ikatu
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين uskur isqalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih isa ibn maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa min al-muqarrabin uskur ka tuna ya rasulullah isqalatil mala'ikatu a lokacin da mala'ika jibrilu ya cewa maryamu yace ya maryamu ya ke maryamu inna allaha lallai allah yubashiruki yana yi miki albishir hiya alkabaru sarru albishir bushara ita ce labari mai faranta ciki wa bidduwa annazaratu wa hiya qabarul baru sai kishiyanta ita ce gargadi ita ce labari mai cutarwa to mala'ika jibrilu sai ya ce wa maryamu lallai ubangiji yana miki albishir bi kalimatin minhu da wata kalma daga gare shi ai waladun ɗake ne abinda ya sake cewa annabi isa kalimatullah saboda shi dinnan an haife shi ne da kalimar allah wato da kun faya kunu ba kamar yadda aka haifi sauran mutane ba kuma ba da uba aka haife shi ba Allah ne kawai ya nuna wa bayinsa ikonsa zai iya halitta yaro ba tare da uba ba kamar yadda ya halicci annabi adamu da tabo ya halicci hawa'u da wato abun nan ƙashin haƙarƙarinsa na tsanan dama ha gani ya halicci sauran bayinsa daga namiji da na mace to zai iya halitta ma kuma zai iya halitta ma kuma ba tare da mace sun sadu da namiji ba mace ita kadai ma za ta iya haifuwa haka Allah ya ga dama to shi yasa ya ce masa bi kalimatin minhu abinda ya gaya mata da wata kalma daga gare shi shine waladun da amma ismuhu sunansa almasihu isa ibn maryama wato almasihu isa dan maryamu isa dan maryamu qadabaha bi nisbati ilaiha sai ya mata tadi da danganta yaron zuwa gareta tambiyan saboda farkarwa ala anna talidu bila abin saboda ana so ta fahimci cewa wannan ɗan da Allah ya mata albishir da shi ta harshen jibrilu za ta haife shi ne ba tare da uba ba is'adatul rijal saboda mai al'adan maza aiwan nisa'a da mata ma duka nisbatihim ila abayim a danganta su zuwa ga iyayensu ka gani? sai dai ka ji an ce maka dan wane ne ko kuma yar wane ne amma ba za ka ji ana yawa ta cewa ai dan wance ce ba ka gani kila sai dai a cikin dangin uwar wanda bai san yaron ba yanzu ba ki gane wannan ba yar dije ce ka gani to ana so ki san wannan din na ko ke gobbansa ko ya fendonsa ko amma ke dama baki san shi ba a gani amma a kasari dama ana danganta yaro ne ta jihar uba da namiji da na mace duka sai ce dan wane ne ko dan wance ce a gani amma in kaji ana cewa mutum dan kande a a dan dije ai akwai sumulla a gani wannan kenan to saboda haka shi din nan bayi da uba za a haife shi ba tare da uba ba kuma Allah ne ke so ya nuna ikonsa wajiyan kuma mai daraja ne za jahil mai alfarma yanzu ba ana cewa sarkin musulmi mai alfarma ba to shi annabi isa ma mai alfarma ne fi duniya a cikin duniya bin nubuwati da annabci ka gani alfarman kenan ai alfarman shi sarkin musulman sarauta ko to shi kuma alfarman sa annabci ka gani wal akhirati da kuma can lahira bi shafa'ati da ceto wa darajatil ula da kuma darajoji masu daukaka duniya da lahira kenan shi mai alfarma ne shi annabi isa sannan kuma wa minal muqarrabin yana daga cikin wato almuqarrabina makusanta inda Allahi a wurin Allah shi annabi isa amma indiyatu makana la makanun fa yana da matsayi ne a wurin Allah ba wa yana da guri kamar tashi daga nan koma nan ba urbun wa manzilatun kenan to wannan kenan wa yukallimun nasa wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa min as-salihin
wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahalan wa min as-salihin sannan shi annabi Isa wa yukallimun nasa zai yi wa mutane magana fil mahdi a cikin tsumman goyonsa irin majanyi din nan yan haifi yaro ba akwai abin da ake cewa saɓaje ba to tun yana cikin wannan tsumman goyo kwanansa bakwai ne ko nawa ya yi magana wasu ka ce kwana arba'in wasu ka ce kwana bakwai ya yi magana in shi annabi isa ai iblan a lokacin yana jariri yaro ƙarami ya yi magana zamanuhu ka gani filma hadi kenan to wal madu firashu sabi me mahadin nan shimfidan yaro zaman ufuliyati a lokacin yarantansa ka gani wa warada annahu kana takallama hina wiladati kama qasallahu fi surati maryam ka gani to an ruwaito cewa shi annabi isa ya yi magana a lokacin da jatumarsa ta haife shi kamar yadda allah ya ba mu labari a cikin suratu maryam ka gani to wannan kenan to shi ne ya ce wai kallimun nasa fil mahadi ibdan kabla waktil kalam kamun ma lokacin da ya kamata ya fara magana ya yi to ya riga ya yi magana matun a cikin tsumman goyo da ya yi maganan ya kare kuma wankada ila wakti ilmutar sai ya yanke magana bai sake yin magana ba har zuwa lokacin da yaro yake iya yin magana sai ya ci gaba da magana kamar yadda yara suke yi wa kana ya karanta yuhaddisu ummuhu wa huwa fi banniha a lokacin da yake cikin ma'aifiyansa yana taɗi da jatumansa kamar yadda zaka zo ka zauna da abokinka kai taɗi gashi yana cikinta bata haife shi ba amma suna taɗi eh shi annabi isa taɗi yake yi da jatumansa fa iza ashtagalat ummuhu bi kalami insani idan jatumansa ta shagaltar da kanta da maganan mutum ashtangala huwa bi tasbih sai shi ya shagaltar da kansa da tsarkake Allah sai tasbih zaka ji yana yi a cikin cikinta kamar yadda kowa yake taɗi da mutum haka ta faɗa ya faɗa suna taɗi gata nan kuma da ciki ba ta haife shi ba ba amma yana taɗi da ita annabi isan kenan shine yake cewa yukallimun nasa fil mahdi din kenan sannan sai ce wakalan da kuma lokacin da yake dottijo mhm baina 30 wa 40 tsakanin 30 zuwa 40 shine kahalan ai a gani mhm kana cikin karfinka yanzu ka ta samma zuwa cikin wato hankalinka a gani to wannan ana nuna mata ne shi mai tsawon rai ne a gani don an ce mata yana zai yi magana a lokacin da yake jariri sannan kuma haka lokacin da ya zama dattijo a gani wato a sai zai yi tsawon rai kenan shi annabi isa wal maksudu bisharati ummi bi dole umrihi abinda ake nufi ana yi wa jatumarsa albishir da tsawon rayuwansa la kaunu kalamu hina din ba wai kasancewan maganarsa a wannan lokacin shine abun ban mamaki ba a Allah ne fa yake sanar da ita in ka fahimci magana shi fa annabi isa mai tsawon rai ne to shine yace wakalan wa min as-salihin kuma sannan yana daga cikin salihan bayin Allah kammalallu alkamilina fi salahi waɗanda suka kammala cikin kyautatawa wa hum sadatu rusuli shine yana daga cikin shugabannin manzanni ulul asmi kenan mhm, wannan kenan qalat rabbi
قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar qala kadhalika allahu yakhluqu ma yasha'u idza qaba amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun to da jibrilu ya bata bayani ya mata bayani za ta samu da shi kaza ne shi ka- y- ya mata bayani kaf kaga ya an an yi maulidin yaron kenan to shi kenan kala eh, kala sai ta ce rabbi ya ubangiji na anna kaifa kenan kaka yaya zai yi wa- ya zai yi ya za a yi ya kunu li waladun ya za a yi yaro ya kasance gare ni ni maryamu sannan wa lam yamsasni basharun namiji bai taba shafana ba bi tazawujin da wato aure walan gairuhu ko kuma da wani aure don an ce walan gairu ai a cikin suratu maryam ta ce walam aku bagiya ni ba karuwa ba ce kuma ni ban taba aure ba to yaya yaro zai ya kasance mini sannan kuma a wancan lokacin a yanke ita ɗin nan an yi alwashi ne fada ita bakance ne aka yi da ita saboda baitul muqaddasi an ba da ita ne fa a masallacin kudus ɗin nan saboda ta yi wa ɗakin allah hidima na masallacin kudus kuma allah ya karɓe ta sannan a al'adansu duk wanda aka yi alwashi da shi ba zai yi aure ba to shi yasa abun ya dame ta take tambayan Allah tunda dai ita a al'adansu dama wanda duk aka ɗauke shi aka kai shi masallacin kudus saboda ya je ya yi wa wannan ɗakin hidima baya aure a al'adansu na far- na biyu kuma ba ta da miji na uku kuma ita fa ba karuwa bace ba ta aikin banza to yaya za a yi ta samu yaro shi ne fa ya dame ta to shi yasa asta'azama ha zalik wannan abu ya dame ta to shi ne sai mala'ika jibrilu ya ce mata ƙala al'amru kazalika sai ya ce mata eh al'amarin kamar haka yake min kalki waladin minki bila abin na halittar yaro daga gare ki ba tare da uba ba haka Allah ya ga dama Allah ya riga ya hukunta al'amarinsa Mhm, shine kazalika Allahu yakhluqu ma yasha kamar haka Allah yake halittar abun da ya ga dama saboda haka iza qaba amran idan ya hukunta al'amari arada khalqahu yayi nufin halittansa fa innama lallai yaqulu lahu sai ya ce wa abin kun ka kasance fa yakunu sai ya kasance ai fa huwa yakun sai ga abun sai kawai ya kasance to wannan kenan wa yu'allimuhu alkitaba
ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الدين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طائرا بإذني وأبرئ لك ما هو الأبرص وأحيي الموتى بإذني وأنبئكم بما تأكلون وما تدكرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
to wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil anni eh, haka ne ko Eh, wa rasulan ila bani isra'il anni qad ji'tukum bi bi ayatin min rabbikum anni akhluqu min akhluqu lakum min ad-din ka hay'ati ad-dairi fa anfuqu fihi fa yakunu dairan bi iznillah wa ubri'u al-aqmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi iznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadhakiruna fi buyutikum inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin to sai Allah ya ce wa yu'allimuhul kitaba ko kuma wa nu'allimuhu duka daya ne Allah ya ce Jibril ya ce mata wa yu'allimuhul kitaba Allah zai sanar da shi littafi alkada wato alkitab din nan anan rubutu don aka ce mutum ne wanda yake da tsananin wato iya rubutu shi annabi Isa eh warada annahu kana hasanul qatti jiddan mai kyawun rubutu ne sai sai wa kana yu'allimuhu lisigari fil maktab in an je kamar makaranta haka ko tsangaya haka yakan yakan koya wa yara rubutu shi annabi isa to shine yace wal hikimata da kuma hikima shine annabci mm. Allah zai bashi zai zai bashi annabci wal taurata wal injil kuma da at-taura da injila sannan wa naj'aluhu rasulan kuma za mu sanya shi ya zamanto manzo shi wannan dan naki ila bani isra'ila zuwa ga bani isra'ila fisibatun yana cikin kuruciya wa huwa ibnu salasa sinina a lokacin yana dan shekara uku annabi isa ya zama annabi tun yana shekara uku amma fa hankalinsa na mai shekara arba'in ne gani au badal bulungi ko kuma a'a bayan balagarsa wa huwa ibnu salasina sanatan a lokacin da ike da shekara wato talatin wannan kenan fanafaka jibrilu fi jaibi dir'iha sai mala'ika jibrilu yayi busa cikin wato hannun riganta fahamalar sai ta dauki cikin annabi isa busa cikin abun nan na riganta ya yi shi kenan wannan iskan da ya yi busa da shi kasan ya yi busa ka iska ne zai fita yi to shi kenan da wannan iska allah ya halicci annabi isa a gani shi kenan sai ta dauki ciki wa kana min amriya ma zukira fi suratul maryam to sai kasance daga cikin al'amarinta abinda aka yi ta bayani a cikin suratul maryam falamma ba asahu Allah ila bani Isra'ila lokacin da Allah ya turo shi zuwa ga bani Isra'ila qala lahum sai ce musu inni rasulullahi ilaikum ni fa manzon Allah ne zuwa gare anni ai bi anni qajjitukum yace musu lallai ni na zo muku bi ayatin da alama ala sidqi akan gaskiyata min rabbikum daga wajen ubangijinku hiya ita ce annini wa fi qira'atin bil kasri inni ba anni ba a wata ƙira'ar kenan istinaban kenan yace lallai ni din nan akhluqu lakum min ad-dini eh ina halitta muku mana ina suranta muku min dairi haka ne ko eh akhluqu lakum min ad-dini ka hay'ati dairi eh ina suranta muku mina ɗini daga taɓo ka hayati ɗaire kamar dai misalin suran tsuntsu sai ɗauki taɓo haka ɗanye sai mulmula ya mai da shi hakan nan akan sifan ai yara ma suna yi irin sa yanzu ko wanda in ka je makaranta ana cewa an art and craft ba to yara ma ai suna yi ko a ce aka je ka yi giwa wannan yayi kaza wannan yayi abun kai dai gashi nan kala kala to sai ya suranta wannan taɓo ɗanye kamar dai suran tsuntsu shi annabi isa ka hai'ati ɗairi misda surati to falkafu ismul maf'ul kenan fa anfuqu fihi sai in yi busa da a cikinsa albamirul lilkafi din kenan fa yakunu ɗairan kuma sai wannan taɓo sai ya zama tsuntsu wa fi qira'atin a wata qira'ar kuma ɗa'iran amma fa sai ce bi isnillah da izinin Allah to da, da shi Allah ne sai ce da izinin sa a sai annabi isa ba ba Allah bane duk abun da ya ce bi isnillah eh da izinin Allah bi iradati da nufinsa fa khalaqa lahumul hufash sai halitta musu wato ya ake kiran sunansa gemage shine ake cewa da fulatanci bilibili ko to wannan kenan sai halitta musu gemage me yasa li'annahu akmala ayrin kalka saboda shine mafi cikar tsuntsaye ga halitta ciwon nan gemage fakana ya ɗiru to shi wannan tsuntsu idan ya wato suranta shi shi kenan sai tsuntsun ya tashi wa hum yanzuruna suna kallonsa gashi taɓo ne ya dan ya mulmula kaman abun nan shikenan sai ga in ya hura abun nan kawai sai ga tsuntsu ya tashi eh da ya dan yi busa a cikin sa wa hum yanzuruna suna ganin sa fa iza gaba an ayunihim amma da zaran tsuntsun nan da ya halitta na gemage ya bace sun bar ganin sa ya fake daga idanunsu saƙaɗa mayitar sai ya faɗi sai ya mutu me yasa saboda a bambanta halittar Allah da kuma na wanda ba Allah ba yauwa don haka da ya ɓace zai mutu to abinda yasa aka ce shi wannan gemage shine mafi cikar tsuntsaye ga halitta aili anna lahu asnanan was sadiya shi gemage da kake gani yana da haƙora kamar na mutum haƙora na mutum yake da shi a bakinsa ka gani? talatin da nawa eh talatin da biyu ko to haka na gemage kuma sannan gemage yana da hantsa nono nan wa yahibu kan nisa yakan yi haila kamar mata tsuntsu ne ba amma yana yin haila kamar yadda mata suke yin haila wa ya ɗiru min gairi rishin sannan bai da fuka-fuki ma zai tashi a gani zai tashi wala yubsiru illa bi sa'atin ba'da al-maghrib kuma shi gemage baya gani sai bayan mangariba wa ba'da subhi har kuma bayan sallan asuba wa ma baqiya min az-zaman huwa fihi ama sauran lokatai kuma banda lokatai biyu din nan baya gani eh sa'a ne ma bayan mangariba dab da an yi sallan mangariban nan to zai yana gani haka kuma bayan sallan asuba kamun haske yayi sosai shikenan in ya wuce wannan baya gani komai shi makaho ne amma ba yana haila yana da nono a gani to shi ne yake abun nan yake surantawa shi annabi isa sannan sai ya ce wa ubri'ul akmaha ina warkar da mana ashfil akmaha makaho allazi wulida ama wanda aka haife shi da makanta shine akmaha da larabci amma ya zo duniya daga baya ya makance sai a ce masa a'ama makaho a gani wal abrasa haka kuma wanda yake da cutan kuturta eh wanda yake da cutan baras eh wa huwa da'un azimun wato cuta ne mai girma yushbihul boko iza nakasa nazala minhu ma'un zaka idan ya kima zaka ruwa ne yake zuba a jikin mutum kawai zaka duk jikin mutum ya zama wato kuraje ne sai ga ruwa ne kawai yake zuba a jikin mutum to wannan cuta ta gagari mutanen annabi isa domin kowane annabi Allah yana turo shi da abinda mutanensa suka fi ƙwarewa kai shine likitanci to ba abinda ya fi daminsu su kuma kamar wannan cuta ya gagari dukkan likitocinsu amma annabi isa a take zai zo ya warkar a gani to yana warkar da wato mai cutan baras li'annahuma da'ul ihya gani saboda cuta ne wanda ake jinyansa har a gaji mutum bai warke ba a ayar adibba allazi na kanu fi zamani ya gagare wato likitocin da suke zamaninsa fa inna mu'jizata kulli nabiyyin ala shakli ali zamanihi Ihin, saboda mu'jizar dukkan kowane annabi a bisa menene ya fi shahara a zamanin wannan annabi shin likitanci ka gani ka bar nasa annabi isa to kaga ga wannan cuta ya gagare su to wannan kenan fa inna ba'asa fi zamani kasurat fihi saharatu fa ayahum bil asa wal yadi wal yadi bayba kaman annabi Musa Allah ya turo shi ne a kasar da suka fi yawaita aikata sihiri a cikinta sai ya zo ya gagare su da sanda da hannunsa mai haske shi annabi Isa annabi Musa ka gani shi kuma annabi Isa likitoci ne amma ga cutan da ya gagare su duk iya likitancin su wannan cutan ya gagare su cutan wato baras din nan shine sadaure ko wannan kenan sannan manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam bu'isa fi zamanin arab Allah ya aiko shi a zamanin wasu larabawa ne albulaga'u masu fasaha fa yawon bilqur'an sai ya gagare su da alqur'ani idan ya karanta musu alqur'ani hantansu yake kadawa ba su taba jin magana irin wannan ba duk balarabin da ya san larabci idan ya ji ƙur'ani duk iya bakin balarabe da fasahansa in ya ji ƙur'ani rikicewa yake yi in ka ce mawaƙi ne kaji waƙa amma baka taba jin irin wa'annan kalmomi ba da tsari da fasaha da balaga irin wannan a'a boka ne a'a mai sihiri ne a'a mahaukaci ne an kasa tsayawa akan abu daya saboda tsaban yadda qur'ani yake rikita su har Allah ya ce innakum lafi qaulin mukhtalif lalle ku kuna cikin maganganu masu saba wa juna ka gani kun kasa tsayawa akan shanin manzo nan nan akan shani guda daya saboda mai saboda fasahan qur'ani ne duk iya larabcin balarabe da iya bakinsa in yaji qur'ani shikenan ta gama da shi to wannan kenan to don haka wa ubrihul akmaha eh wanda aka haife shi abun nan wal abrasa wa kasabi zikiri to ya ambaci ya kebance su da ambato li annahuma da'un iya saboda cututtuka ne guda biyu din nan wanda ya gagari su likitoci na zamanin annabi isa alaihi salam wannan kenan sannan sai ya ce wa kana ba'asahu fi zamani dibbi fa abra fi yawmin to dama ubangiji ya aiko shi ne a zamanin da su kuma wa'ancan mutane suke likicoci ne sai ya warkar da kamsina alfan mutum dubu hamsin fil yawmi a cikin rana ɗaya biddu'a'i da addu'a bi sharɗin iman amma da sharaɗin in ya warkar da kai za ka yi imani in ka kika koma kuturunka ka gani mutum dubu hamsin a rana ɗaya ya warkar da addu'ansa wa uhiyar mauta kuma sannan sai ya ce ina raya matacce duk wanda ya mutu annabi isa zai iya raya shi sai ya ce bi iznillah amma da izinin allah fa shi ma in ya faɗa zai ce da izinin allah kararrahu li nabi tawahhumil uluhiyyati yana maimaitawa ne saboda kore wato abunda mutanensa suke tsammani wai shi Allah ne abin bauta din ka gani duk abunda yayi sai ka ji ya ce bi isnillah fa aya aziru to ya raya wani mutum wanda ake ce masa aziru shi annabi Isa sadiqan lau abokinsa ne eh to dama ya yi rashin lafiya sai ‘yar uwar shi azinin ta aika wa annabi isa ta ba shi labari abokinsa fa bayi da lafiya amma kamun a tashi a je wajensa za a yi tafiyan kaman kwana uku kamun a iso inda abokin nasa yake to sanda ya iso sai ya sami abokin nasa aziru ya rasu har an binne shi ma shikenan sai ya tafi da shi da yar uwarsa yar uwar azirun din shi annabi isa zuwa ga kabarinsa wato kabarin abokin nasa sai ya roƙi Allah da ismullahi al'azami shikenan sai Allah ya raya shi ya rayu har ma aka aka har ma aka ai masa aifuwa har ya aifu sake rayuwa ma ya hadda aifuwa shi abokin annabi isa shine cewa uhuyil mauta Mhm. to ya raya abokinsa aziru akwai kuma wani ana ce masa imnul ajus eh, ya raya shi shi kuma ya mutu kamun abin ne shi an zo ana wucewa da gawansa annabi isa ina zaune shi kuma an ɗauki gawansa yana nan akan wuyan masu kai shi makabarta sai ya roƙi allah sai ya tashi ya zauna ya sa kayansa ya dawo gida abunsa an ɗauke shi ba a kan makara wallahi da ya masa addu'a kawai sai aka ga ya koma gida ya sake zamani annabi isa kenan sannan fa'ashu kuma akwai wa imnatu ashir akwai kuma ƴar ashiru wani ne a cikin bani isra'ila mai karɓan ushura daga wajen mutane fa'ashu to duka dai sun rayu wa wulida lahum an haifa musu kuma haka kuma akwai dan annabi nuhu ya mutu ma wajen shekararsa dubu hudu da mutuwa amma annabi musa ya yi addu'a ya annabi isa ya yi masa addu'a ya tashi eh ya mutu ya kai shekara hudu ana kiransa sam eh ya mutu wajen kamar shekara dubu hudu sai ya roƙi allah sai allah ya raya shi shikenan da ya tashi sai ya ga rabin kansa duka furfura shi annabi isa ya ga rabin kan shi sam furfura ne gaba daya sai ce masa yaya ka tashi da furfura a zamaninka ba ba furfura kaga zamanin da ai ba a furfura ai sai ce wallahi sanda naji addu'an kan nan ina tsamman tashin alkiyama ne yayi shi yasa kai na rabi yayi furfura a gani sai ce masa to kwanta ka mutu amma da izinin Allah ko me zai sai ce da izinin Allah shi annabi isa sai ce masa eh zan kwanta in mutu amma da sharaɗin ba zan ɗanɗana wato ɗacin mutuwa ba na biyu na sha na farko amma na biyu ba zan sha ba ya ce masa eh ka kwanta ba tare da ka ɗanɗana wato ɗacin mutuwa ba shi kenan ya koma ƙabarinsa to shi ne ya ce wa uhuyil mauta ɗin kenan wa unabbi'ukum kuma sannan ina ba ku labari bi mata kuluna da abin da kuke ci wa matar da kiruna da abin da kuke ajiyewa tukbi'una kuke ajiyewa fi buyutikum a cikin gidajenku mimma lam u'ayinuhu daga abin da ban gani ba ma sai baka labari ya ce ai abu kaza ne yanzu ka ajiye a gidanka eh fa kana yukbiru shakhsu bima akala kuma yakan bawa mutum labari da abun da ya ci yanzu in kuma zai ce ka ci abu kaza yanzu kuma da kai irin wani sai a ce kai maye ne ko subhanallah ka gani wa bima yakulu bado sai ce baka to an juma kuma abu kaza zaka ci eh haka ne ai abinda zai gaya mutum kenan to da ya ringa yi musu haka shi kenan dama ba yana tara yara yana koya musu karatu ba da rubutu shi kenan da yara suka je suka gaya wa iyayensu sai aka tara yara aka koye su da ya zo ina yara a ba zancen yara ai kaza kaza kaza sai a sai an koye su ne a cikin wani daki sai ya ga yaran kuma ya riga ya sani suna cikin wannan daki an koye su a bayan kebire ha sai ce su waye wancan suka ce ba yaran ba ne iyayen sun ƙi sai ce su waye a bayan ƙyaure faƙaruhun hanaziru sai iyayen suka ce ai aladu ne sai ce to aladun ne da aka je aka bude yaran sai aka tawar sun zama aladu gaba daya to ba su suka ce yayansu aladu ne to me laifinsa annabi isan kenan ai wannan kenan to shine yace inna fi zalika lalle a cikin wannan almaskur abinda aka ambata la ayatan lakum lallai aya ce gare ku in kuntum mu'minin idan kun kasance mu'minai to alhamdulillah dare yayi na san lokaci ya wuce a ayan kuma yana da tsawo wannan ma yanzu dai na kora karatun ne eh ba kamar yadda ya kamata a yi bane eh don da mun bari sai gobe zai fi amma dai mun kora don mu kai kan aya eh to ya batun tambaya za mu dan dakatar abi mu bashi sai gobe don kar mu takura wa jama'a goma saura kwata na na to bismillah
wannan tana ta ce assalamu alaikum malam ni ne mijina ya sake ni saki subhanallah
ya sake ni saki sannan daga baya ya zo gun iyayena ya nemi in koma ne sannan iyayena suka sa ni a gaba sai da na koma shi malam ne da kuci to eh kince shika uku to me ya saura ba- bayan shika uku ba sai tsiya ba ai magana ya kare eh ba wani abin da ya saura tsiya ne kawai ya saura eh
wannan ya ce ga tambaya na da malam aure kan babu tun da ita da bakin da ta ce shika uku amma shi kuma ya bi ka gani duk da cewa ba mu san me ya faɗa ba Eh, duk da cewa namiji shine da shika ko ko ba haka ba to ya sake bi ke kuma kin ce shika uku to ba mu san waye mai gaskiya ba amma bayan shika uku in an ce dole ki koma ɗakin ki amma da ke dai zaman daduro ne shi ne kawai gaskiya guda ɗaya ne Mhm.
wannan yana tambaya ya ce malam kwanaki ka yi bayani a kan yarari dubu ɗari talatin da hudu a kwana nawa ake so a a dare ɗaya na a ban hana ba a hankali mutum zai har ya gama Eh, a hankali za a dinga bi ana lissafi yauwa ana rubutawa har kai ka gama ba wani damuwa Mhm. yanzu dare ɗayan nan ma har an tsorata Na. shike nan ko to alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu dadansa abinda muka karanta bisa kuskure Allah ya gafarta mana ko kuma muka yi tuntuben harshe Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya gafarta musu Allah ya kyauta makwancin su masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya waɗanda ba su da lafiya Allah Ubangiji ka ba su lafiya masu akwai Allah ka ƙara musu waɗanda ba su da shi Allah ka ba su Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce Allah ka dami duk abin da ya dame mu sharrin dare da rana Allah ka kare mu sharrin mutum da aljani Allah ka kare mu alherin da ke cikin dare da rana Allah ka ba mu Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira albarkan annabi da alqur'ani ai salati goma ga annabi Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Allah mai da kowa gida lafiya.